dukiyar da ba mai ita yin wannan ya wato iyalin sa ba da sauran iyayensa da iyayensa da matansa duk ba da yin sauran duk mutum da suke yi shi ke nan da ya kira wannan sai ya rabu ya ubangiji a wajen ni ne ana alhuri ki sun samu an alkira ko da ni masa ka nima ta Allah shi ana wata yawa da kai nima da ita alayya masa gare ni wa na wa da zai yawa kai musu ba ya na guda yi wani ya tsoni shi da kai ta Allah tabaraka wa ta'ala wa an amala salihan hay lau ka sun samu aikata aiki na kwarai tarbahu da zaka yarda da shi ba a taka da zakan abubuwan da ya yanta mutum kada ne mun yi da cikin masu imani ya azamuna wa da da ake musu azaba billahi cikin Allah wa billahi na daga cikin zu وأصله لي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فما أصنع أبو بكر يقول لي تجارة من ثم تجارة من سن ذريتك أبو بكر من ذكر ذريتك أبو بكر من من ثم سيماني إني تبت إني أقوم إليك الله عليك منا لجسنا المسلمين وأصليك ويا عليك أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة أولئك يقعدوا هذا القول ما تفرق منهم أن القول shi ne abubakar sai na abubakar ongo wa gari mu da wani daga cikin wanda ya koyi da shi cikin wannan kauli to shi ne ake karɓar wuji kan abin da uban umu shi ne ake karɓar wuji kan yi ma'ana hasanu ake karɓar kyakkyawan abin da suka aikata sannan a kan da ke mutu an sai ya ake yin gamar muna na su shi a sahib da jannati suna cikin ma'abuta aljanna halin hali da ya ka yi ne su sanda su ne yi ne su cikin yi na ma'abuta aljanna wa'ada sadiqin ladhi kanu yu'adu alkawarin gaskiya ne wanda aka musu alkawari da shi kauli cikin barin Allah ta'ala wa adallahu almu'minina wal mu'minati jannatin Allah ya yawa mu ne maza da mu ne mata alkawarin jannatin golaki والذي قال لوالديه أوسر لكما أتعداني أن أخرج فقد حلت القرون من قبلي وهما يدرسان الله وإنك عاني لكما kan mutuwan da ya faɗa kuma riwaya da yake gaba ya fansa guda biyu wa fi qira'atin a cikin wata qira'a bil idjami da idjami wanda zai kan walidai ayi idjami ayi idjami lamun da yake daya to yi da yi da yake an da bijinci an da bijinci da shi wanda ya faɗi gaba ya fansa yake ushe da ta sabar bayi ushe wa mutai hawa ufa ma'ana mazgar ma'ana mazgari ai na kana wa kuma wato doyi da da wari da muni tabbata na kuma gare ku ai aka yi aka rajjaru ina kosawa min kuma daga sha'an musu a ta ina ne niya yanzu ku bi ya yi na ku bi kwadin da yin alkawari ya kuma furin gawai abin da ni ne da kamar da kamari wa bi kira a tun da jami a ta idan ni ce da wata kira a ta idan ni kwanin alkawarin an kufurin da abin da ni ne da kamar da kamari wa bai halarci kuruni ga shi ko tsare ko sun fi da alamu ma wajen sun fi da yin kauri gaba na walam ta harima da fito yin umuru da kabarura ba ta yi tun da aka yi mutane suna mutuwa ba ta yi ga wani sun fito ba umma iyayen guda biyu wasu bisa lillahi suna neman taimakon Allah ai sa Allah ne suna roƙon Allah da kafa taimako yurjuhi da dawo wannan da nasu wai kula ne suna cewa in nan karbi idan baka dawo zuwa ga imani da alkiyama ba wai naka ai halakan da halakan ka ni wa nan halakata ka halaka amin imani man bilmasu da sajin alkiyama إن وعد الله هو كثير يقول إن الله الجامع بالكان ولا أكتي ونقول شاء عبد الرحمن ده أبو بكر تصوفا عبد الرحمن ناس إلا أبو بكر الصديق لما يجيبان يبا عبد الرحمن أبو بكر الصديق أسود الزوج كده أبو بكر الصديق ده هو تاس من أتهاوا يجيبان ده من زمان ده من كم سنة لما كذي كنا سكما شيء سكناو كما سكناو وجينا ما ما ما أنا كبيرة كبيرة المسلمين ده ما إيه لو كان يسوع سوا ده يسوع أبو بكر أبو بكر كذي كذي أبو بكر نفاق كنا سايوه كذي لم يبقي غير شوكة وعيون والسيف والسيف الصارم يقتل الظل للشيء قال قاله كما سنت قال متين له متين له إن هذا لا يأشر أن القيامة حق الاختيار يقول ما هذا إلا ساطير الأولين فليس ما هذا القول ولا مغنى إثبات التجمع القيامة بتبت بسيطة بنية وبنية متعلم فرقوني أي أخذوه خليفة خليفة الجوز أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس waɗannan jaran kasu ne wanda zance da kabil azabi da azaba haka zuwa na wajibai wajen alaihim kansu shi wani cikin al'ummatai da ta buɗe min kabilin gaban su yin da jinna daga aljinu da yansu da mutane annahum kanu khasirin da sun gabata ta babu ne kullum darajatun mimma alimu wato akwai darajoji ko ne ne yuzul mu'mini daga yuzul mu'mini wal kafir da kafiri akwai darajatun darajoji wa darajatun mu'mini na dangin masu imani da yake mutu a cikin aljanna a da yake kuma ɗaukar ya ce Allah wajen Allah ne wa darajatun kafirina lallolin kafirai ko jin lara a cikin mutu take sa ne yau ga kautacci ya bota zama sa ne tan hali ne mimani daga kodu abin da suka aikata ne ai da mu'mini daga abin da masu imani suka yi ne da ɗaya na da'uri wal kafiruna daga abin da masu kafirci suka yi ne da ma'asi daga sabo alim wa kiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun to da mu cika musu ai ko ko wani wani wani yahu dan ai Allah Allah ya cika musu hijratu ma bi mu wa dunu wa yahu dan mu cika musu amalin mu aikan su aiki za a haka kamar ba mai kan su ba za a zalunce su shi a wani abu ba yanzu kasu ba za a yi rage da muni ne ga masu imani ba wani zai ba za a yi kaji da kaji ne daga ɗin kufari da kagirai ba ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها مثلا من دعاء من دعاء من الشيء قابل سيوز وشا لأن تكشف الجنة يا رجل لهم وليسي قال لهم أشير فيه أذهبتم لكم دعا الحمد وبهمزة كود الحمزة جيما أذهبتم وبهمزة ومدة كود الحمزة دمدة أذهبتم وبهما كوكو دكوكم ما باكيدا أذهبتم شنفا تجير وتسجيل الثاني يكي كوكو عيشوا عدومين تسجيل أتي أذهبتم كنت جيرت طيباتكم لا تعلمكم أتباع في اشتغالكم لجبالكم لجبالكم لجبالكم لجبالكم لدنيا في حياتكم الدنيا في حياتكم الدنيا واستمتعتم بالبلاد أي تمتعتم بالبلاد بهذا إذا فاليوم عياتكم yau ba za mu ci zaun azabar hun bima kuntum tafsirun fil ardi riwayat al-hasan wa bima kuntum yasqun hada al-tagri فاليوم يوم زوج الله سكا muku azabar hun azabar mulakanci ai hawana azabar mulakanci da kan mu wannan dawo zo kuna gidan wata ya kuka kabbaro kuna gidan wata bil ardi cikin kasa mu je da haƙi ba da gaskiya ba da kuma san mu wanda kuka kuka zo gurin ba su kun fita gaban Allah Allah da shi da shi wato azabuna a garshe ku ya da ita واذكر قاعد إذا أنذر قومه بالحقائق وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. نعم بتدور على كما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ko hudu ne shi ne annabi hudu alaihi salam in tun daga in din nan ila har zuwa ƙarshen istimali ne har adami sai sai istimali akan isar duka baki daya in yayin da dan uwan hadawa shine hudu an zura kawo hudu ya gargadar da mutanen sa ai hawa mu ya ba su tsoro bin ahqahi a guri da ake ce masa ahqahu wani wani ne yin mana ayama ji manazilun gidan da yusu anan wato gidan da yin hadawa anan yake wa gar halatin nuzuru ga ko malakul rusul wallahi sun shigo yin dole ne gaba gare shi mun har yi daga bayan sa ainihin kabli hudun gaban hudawa wurin badihi da bayan kuma wurin kabli hudun gaban hudu wurin badihi da bayan sama ila ga wani hudun manzannin da aka aiko zuwa mutanen su Allah ta abudu an gala shi ne annabi hudu yake da adawa la ta abudu zan kuma ta wani ilin na sai Allah guda daya wani mulki wa karhalat jumla wa karhalat din da mutar da ke mai isa da yake إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إنا صورة مكو عذاب يجي وجيوان أبتم غير الله لكم بوتا وإن الله تبارك وتعالى قالوا أجئتنا لتاجقنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين يزكوا هدى هود يزكوا آدوا سكشيد أنه هود سكشيد سكشيد هود كأغونا لتاجقنا لهم كلية دموان ما لأيت لا قبرا واتوقي الله نمسوا يقوم أكم لكسر هنا لك بيد دموان وارد فيها قبرا واتوقي gumaka to zo mana da abin da ke mana da kawai sun yi da azabu na azabu ala ibadati ya musu wasaka in ka zama dai kana daga cikin masu gaskiya sai an da hukuncin cewa azaba ya ci da ya zo mana mun bugar bautar ta ba qala inna ma ilmu inda allahi ubalukum ma ursiltu bihi walakin ariyakum qawman tajhalun qala hudun sai annabi hukunci sanin wannan yana wajen Allah ta'ala هو الذي يعلم شيء وانت يسمى تأتي كل عذاب إن شاء الله الله تبوك عذاب ما تبونا وانكم تبوك تند ذات بوما Allah ne da wani ni da ce ya muku kawai na faɗa kuwa ni da ya muku abin da aka haifar da shi ne ku zuwa gare ku sai dai ni muku amma tare da haka rasu ina ganin ku dora ku buɗa da kama mutane da zai ta nuna kuna da jahilci kwarai zikin ya da kuma da azaba da neman garajen ku zuwa azaba ana ma da au ku san shi ba sai ba za su ba za su فلما رأوه عارضا مستقبل أوجهتهم قالوا هذا عارض ممطرنا yan da suka zo a to azaban ai ma huwa azaba wanda yake azaban ne sun yanke aminan ne mun yiwa ai sahaban jirgi ne a raba ai mun yiwa jirgi sama a cikin zafannin sama domin da ma da yake shi kenan azaba za su zo bayan kwana uku haka za a yi da kwana uku sai sun fita jirgi ne hadari ya hada ya yi sun yi mai ko zai a zan shi wato ruhi na cewa azaba za su zo ga ma sai shi da zuwa ruwa hadari ya ya shata ga shi ne da ruwa ma shi kenan ne shi ne ni da hadan azaba ga rahama ta zo sun yanke wato arinan hadari ne yi ka game da yanzu wanda yin buguwar su wato wado su kalu sai suka ce haza arinu wannan jirgi ne yin mutum na mai mana matsari ɗan mutum iya na mai yin matsari ne gare mu kama ta ala ubangiji ya ce وأن هو ما استعجل ya da turgi Allah ta kun ba ku sani ba ba ba ruwa ne ba abin da muka nemi garajen ruwa ka nemi da azaba da daga azaba shi ne ya dawo ريح فيها عذاب أليم iska ce wadannan madani ne min ma daga ma iska ce wato azaba abu bulamu abu sa'a da rabi da zai tabbata cikin da تغير كل شيء بأمر ربها a ita wannan iska su buri ku tana halakar da kowane abu wa za ta alaihi da ciki a kansa da umarnin ubangiji da ainihin ranar ciki da nufin Allah ai kulle shirin tana halakar da kowane abu a ranar gida su da Allah ya nufa halakar da biyu ya da ita ba a halakar sai ta halakar da rijalahu mazajensu wani sa'ahun da masu sun ko shiga rahu da ƙananan suwa wa rahu da dukiyoyinsu da an tsara shi ne su kuma yin zalaka da waɗannan duk baki zai zai da sama'i wal arzi tsakanin sama da ƙasa ومن قد تشرك تاشي هو يهود الزهود بكوع يسوع ما آمن معهود وان إيمان جلده فأصبحوا لا تنرى إلا مساكنهم فذكوا أي يكما آدوا وفلقوا ما مسجد أكن سعي باب قوة به كذلك نجزي القوم المجرمين كمان بينهم إن يدعو كساكا وآدوا حكم كساكا ومتأليم الجرمين بينهم ونزوا ولقد مكناهم فيما مكناهم فيه Hakika mun ba wa adawa tarkibi shi da zai cikin abuwan da muka baku tarkibi shi ya hana baka ya goyi mutanen maka in na shi ya ce auza ya nake ko za ya dace ko muka muka abin da muka baku tarkibi shi mun ka mun ba adawa tarkibi shi ne abin da muka baku ni da kuma wasu na karfi wal mali da dukiya وجعلنا لهم سمعا وأبصارا ya وأفئدة kuma adawa mun sanya musu mujikai kuma ana su mara mujikai ko absarin da maganai wa an yi dasar da kuluban zukata ما أغني عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله wannan nasu jisan nan nasu mutauna sun da komai ne su ma da maganan nan nasu ran ciyoyin su mutauna ta musu da sha'an wani abu ne da gida idan wani tarwa ba wani yin za a yi da su za a yi dace in kuwa ma'amura su ma'amuri ya ce yi a gana ga a gana wasu riman an tuta mata ma'anar ta'alili an tuta ya mata ma'anar gilla in ka mu dan sun zama yadda hadu da suna musu da ayatun lahi da ayoyin Allah ya hujjaji hujjojin Allah albayyana su wanda suke bayyananniya وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يعملون abin da suka zama suna ilginin nan sai ko da zanen shi ya suka sauka bihin gare su ayyana azabu azabu da suke ilgini da ita ولقد هلكنا ما هلك من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون hakika mun halakar mun halakar da abin da kama haula kuma abin da ke gaban ku mun da qur'ana da kari wani hali ya da kuma mutane da kari suka mu da kaman sun dawa wa adin da adawa wa qawlin da mutanen duk mun halakar da su malam Ismaila yaron nan na shi da ku a fasa mu ko an kashe ka ta kashe لعلهم ko يرجعون mutarfin da ayoyi ai kan da zan duje ga mun mai mun mai da duje da bayyana su da yanzu lan nan ko shi zai yi wala sa dawo ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا yana ai halla me yana waɗanda wato suka zuwa to bin billahi suka zuwa urbana ai mutu ka raba su abin ibada da shi da zuwa ga Allah min billahi ai ga ruwan Allah me yana su da su da da azari da kun da azaba anhu ga mulan su ba na huta da shi hura sunan shi ne kuma ka wa huwa ittafaqa wa huwa ittafaqa inna ala wal marku dalilin da yake ne wa zuwa abin shadewa yahud da yake kuma da rasul musu rasuli ai hum su وغيرهم وقوانا أصيب وآلهة آلهة إنهم بدلوا بدل يهنه لغريب بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم
ما كان يسرون وما كانوا يفعلون bari dalulu ana gawo sun ko an mu gauran su inda nabi da Allah ya zo ka azaba walaika aiki halu mul asnama ruba su kuma ta ali hakan alloli qurbanan nan ya wajen ne mun fitar da Allah ya ku mu aika da mu gare su ne da wanda suka zama wato suna cikin wa na yake biyu da suna gariya wa ma wal bariyatu wal bariyatu wa rasuluhu ko rasuliyatu wal aibu aiku wa zuhu min jahili wani ai shi cikin da wanda suka zama suna gariya cikin za ولقد وإذ ضربنا وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن ta'ala wa kuka mata ya rasulullahi yayin da muka ajiyar da jama'a daga cikin aljanu zuwa gare ka ai amalina muka karkato da jama'a daga cikin aljanu zuwa gare ka su ne jinni da fili na aljanu da fili na riya mana a nan yaman ne au jinni yi da wa kuka aljanu yi da wa ne ne ne wa kanu sabata zuwa su bakwai ne au su tsata ko ko su tara ne wa kana sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama da badani na hali abu da ake ce masa badani na hali yusalli na sallallahu bi asari yin hajara ina sallar asuba da abokan rawu shehari buhari da muslim ne suka rawaito shi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da'ifa ya je wa mutanen da'ifa wa'azi wato kuma suke masa mummunan rabi saboda haka Allah ya saka masa ya dawo yana badar na halatta ya sauka sai Allah ya koro masa aljami na su zo su zuwa biya gun za su ba addinin sa to ga jiya sai nuna suka zo suna neman jin alqur'ani alqur'ani ya gaji قوله يصلي لهم الفجر Sabin sa da yake wa Allah yana sallar alfajir da abokansa akwai wani abu cikin nan domin mun faɗin yana sallar asuba a sannan dan bai tabbata ba wato bai tabbata sannan manzo Allah daga sahabbai na tare da shi ba sai zai bi dan har ta tare kadai a sannan sannan ma kuma ba da sallah asuba din ba kuma da zanen dan ba yayin ba wahayi ba dan sai mai dawo daga rayuwa sai zai tafi wahayi eh eh التهجد آخر الليل ما هذا لا إله إلا الله مثل ما قال لك رأي ما سنا الله يسرائيل لما أبوك ودوك لك فاك وانا wannan waƙi a ta wanzu Allah ya yi wa sahabbansa a jamin da TV na wa abi كانت قبل فرض ta الصلاة zama da mun farla ta salloli ma a shirya shi nan والصواب abin da yake fasari dai أن يقول mai farin ya ce tafsirin ya ce كان يصلي في جنبه ya zama yana sallah dai cikin dare kullum bai sallin hajar ma ta hadihi ba manzo Allah yana sallah cikin dare
وإبادة ibada المواهب ibada mawahib kuwa ثم خرج عليه السلام sannan alaihi salam ya fito mawahib na duniya da ai ma ibada ibada mawahib na duniya ta ta kan bayani ibada su ke za ka ta ce mun taje nan da yau yace manzo Allah ya fito إلى ya الطائف fito manzo Allah ya fito daga Makka zuwa Daifa بعد موت هديه bayan mutuwar Hadija ثلاثة bayan أيام mutuwar ta da wata uku ya fita في ليالي ya fita cikin wasu darare وكان من da شوال suka wanzu daga Shawwal ثلاثة عشر shekara sanata ashirin da goma ثلاثة عشر shekara goma من النبوة daga ba shi annabta da nan da ya fita zuwa da'ifa da nan yana shekara goma da annabta ya وهذا العام يسمى عام وكان له من قريش saboda abin da ya same shi daga gurai gawa بعد موت bayan أبي mutuwa a biyu كان معه زيد بن san حارثة da ya fita zuwa da'ifa sannan zai da ɗan harisun na tare da shi ألحم ya به شهرين je zauna tare da shi wata guda له أشراف سكين yana kiran manya-manyan mutanensa jihi إلى الله تعالى zuwa ga Allah ta'ala ولم sai يزيدوا zama musu amsa masa ba وأذروا به sai كفارهم suka turo wawayensu ga annabi da وأبيدهم bayansu suna يسبونه gaya wa annabi mugunyar magana ولما صرف عليه السلام yayin da annabi aminci gare shi ya biyo أهل الطائف gabunan mutanen ɗaya ya gaba su yadda da zancen sa ba
راجعا إلى مكة yana mai dawowa izuwa makka نزل sai نحوه sai ya sauka wuri da ake ce masa na halata wanda suka suka turo wawayen suka turo wawayen sa wawayen su to gashi suka turo wawayen suka turo wawayen su da jifan annabi sallallahu alaihi wasallam da gowar wasu hajji na zuba hajji ne suka takalmin sa su zai dan har suka nan ne shi yana karewa shi ke yana karewa har suka zo har yi zai ta wani shi ne na usmatun da rabiya ta ita da usmatun da rabiya ta ita da ƴan rabiya ta suna bar ruwan wato furawun su da inabun su da dalilin su shi ke nan zauna to sai jin ɗan zumunci ya motsa musu shi ke nan suka eh mu da yi wa cikin mai kai kai kama wani bawan kwanci an tasu suka ce kai wani gini ta ce san da yake zaune kai masa shi ke nan eh yau duk kai yi mun da motsa kuma duk wa mun Allah mu da yi da bi mai kai إن وقعت وما shi ke nan أسبوع جميل na gaba دائما لك na gaba ولما وجد السيد الناقل من قال حديثه المشهور اللهم اليك اشكر نعمتي وسلوكي shi ke nan zai zuwa cikin zai zuwa cikin suka zuwa cikin zuwa cikin zuwa cikin mai kai kai kama an tasu wani wani kare su ke kawo manzo Allah shi ke nan da ya zo kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke nan sai ya ga ya gashi sai ya sa sai ya sa hannu ya sa shi ita sauri bismillah wanda ke ruwan gani ya yi hankali da mutane kun gani kun gani hankali annabi da mutane ne kar wanda kuwa alkali na ji dole ya hankali da jahilai ko su yi mashi wani abu ba daidai sadu salama shi ke sadu salama shi ke nan da ya sa hannu ke bismillah sai addu'a su yi dinga duban sa sai shi wannan kalmar kana da kake faɗa ta ni ba na jin ta wajen mutanen wannan garin sai cewa in kai ku mai nani a sunan su sai su sunan addu'a mutumin ana ne kai ce mutumin ninawa ne sai ce garin bawan Allah salihi Yunusu sai ce wai sanar da kai Yunusu ya ce ai dan wani ne annabi ya kamata da za ka aiko shi ma aiko shi sai an zafi ke ko annabi ya ce ni ne annabi ya zama karshen zama ne ya yi ba annabi ya yana shi ke zai su zila su mata kan annabi ya mata kan annabi sai shi ba su suna kallo da shi da wata mutu sai su shi ba su da wata mutu shi ai ya bata maka ba an kamar banda na ka ga da bayan ya ji a suna ne ka ya bata maka da ya bata maka da zama da wata yara ka idan da kariya su matan kansu yana ina abin da su duka shi ya dawo kuma suka suka suka da tambaye shi wannan wannan akwai labarin tare da shi babba ya ga ji abin da ya ji abin da ya faɗa ba wanda zai ji duk abin abu wani ba tun da nake sai abin ka shi ne yau ba irin a duniyan nan wannan a cikin a bayan ka sai ba irin sa yake iya rawar daraja wanda ba ka shi a yakin badar sai wani shi shi da jawani ala dini na'am in dinuka haka ba in dinuka ba wannan addasin fa ba kuma wancan addasu ne fa wanda wanda wanda na hadisi tsawon manzo Allah ta kai shi kuma ya fassara masa abin da yake gani da yayin da yake ganin ko mutum garin wa'ayi shi wancan addasin da ban wannan da ba wannan nasrani ina wannan nasrani ne ina da ba ilahuma da sarani ya da sarani na ga ba sai ga gaje وهو موضوع shi ko wuri ne أمانة
bisa tafiyar dare yake daga makka إذا إليه سبعة ya ka yi yawa manzo Allah mutum bakwai من جن النسيج daga aljanan nasiji da nasiji ne ko alƙarya ce aljanan wurin guda uku ya fita zo wani naji dan a yayi mu dan a yayi mu wannan bacin da yake gaba da shi domin a nan bayan wannan samar wannan sannan Allah ya kuma mala'ikan duk mala'ikan dutse da mala'ikan yi su kuma yace ga mala'ikan dutse Allah ya aiko shi yace ne ne yace Allah ya ce ya maka kan kafu zan daduwa sannan guda biyu zan zo da musu ne ne da shi yake nan da alaka to zan Allah ya ce a'a a gani su yi na riga musu imani ba Allah ya fitar daga cikin sabon wanda zai imani da Allah zai tara wani shi ba wanda Allah ya ce an kaɗi in ce ce a ɗaukin ba za ba su na huce wanda Allah ransa da ya zo ka sa na halatta ta ko aljanu ma ba mutane ba su mutu imani da kuma jihar Qur'ani to وكان عليه shi dai manzo Allah aminci gare shi ya zama السلام في جوف ya tsaya cikin duk cikin dare yana sallah har zuwa ƙarshen magana واعلم ka sani أن العلماء cewa malamai وصلوا في صدر هذه الواقعة اثنين Suna mutum da ke yi wucin sababin wannan waka أحدهما ɗayan biyu أن الجن su da aljanu كانت تسترق sun السمع zama suna fatoji فلما رجعوا yayin da aka gizo su aka hana su fatoji ومنعوا من aka السماء hana su zuwa sama قيل بئس yayin الذين da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam قالوا sai ko suka ce ما ku هذا hana mu zuwa sama din nan bai zama ba إلا لشيء sai dan هزيل wani sai dan wani abu da ya faru cikin ƙasa
ذهبوا فيها shikenan sai suka taho cikin ƙasa يسألون suna السماء neman sababin da ya sa an sun tafi zuwa kuma ake nufin su da taurari وكان قد to sai اتفق ku abin ya zama ya dace a sannan أن النبي صلى cewa الله annabi عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ina ina cikin shekara ta goma sha daya من daga النبوة bashi annabta ina ɗan shekara hamsin da ɗaya ke nan a sannan لما علمت من أهل مكة lambu لما yayin da annabi ya kai kauna من أهل daga مكة imanin mutanen makka خرج إلى ko ya الصلاة fito ruwa ɗaya yad'uhum ila zai al-islam shirin su zuwa ga musulunci fa lam yujibu kuma ba su amsa masa ba fan tarafa sai annabi ya biyo yana da komowa zuwa masa fa amma bi badin ko zai zauna a guri da ake ce masa batani na salim sai zauna yana karatun alkurani kamar bihi na faru shi kenan ila sai ya ma'u daga cikin aljanun da su biyu na inda suka jude da shi kana iblis iblis da ya zama qad ba'athahu iblis ne ya aike su yaqlibuna don su zo su nemo samari alladhi awjaba al-salata wanda ya wajabta a kiyaye sama kar shaidanu su je da jiha da taurari to suna yawo garin neman sababi sai suka tunda annabi na karatun qur'ani sai suka ji sai suka san anna zalika huwa cewa wannan karatun nan shine sababi ba a rasu ba ba ni ba sai suka san anna zalika cewa alqur'ani nan shine sababin da yasa aka hana aljanu ruwa sama wa alayhi to a kan wannan magana alam yakun ijtima'uhu bil jinn wato gamuwar annabi da aljanun bai zama abin nufi ne ga aikowa ba sani huma zance na biyu inna allaha shi ubangiji amara rasulahu ya umarci wannan su sallallahu alaihi wa sallam an yanzura bil jinna kamin an yanzura bil ya jinna gargaɗa aljanu wa yad'uhum ila allahi suna da yi abin da kama da kwamto an ne nam wa sabon da yanzu yad'uhum ku tsaya fa ku dinga cikin kona abu an da wa yad'uhum mai kiran su ila allahi zuwa ga Allah wa yaqra'u alayhim al-qur'ana suna da yi nam wa yaqra'u alayhim zai suna masa wana ba zai yi suna kansa Eh, wa yaqra'u alayhim ya al-qur'ana karanta alkur'ani gare su فصرف الله إليه نفرا suke na Allah sai biyo masa da wasu jama'a منهم daga aljannun na filina يستمعون suka zo القرآن suna jin alkur'ani وينذرون قومهم وينذرون suna قومهم gargaɗar da mutanensu وذلك wannan أن الجن domin aljanu خلقون ababen الأبصار ababen wata kalifi ne lahumar sawabu suna da lada in sun yi aiki وعليهم hukuma الإشراء na kan sun yi sun yi sabo يأكلون za su الجنة shiga aljanna ويأكلون za فيها su ci za su sha كالإثم kamar yadda mutane za su yi فانتهر النبي shi صلى kenan الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam sai ya zabura صلاة a ليلته wani dare قال ko yace إني أمرت in dai an umarce ni أن أقرأ أن أقرأ أن أقرأ على الجن ليلة القرآن in karanta alkur'ani ga aljanu a wannan dare ko yace da abokan a cikin ku wane يتبعني ne ni فأيكم a cikin ku wanne ne يتبعني يتبعني wa cikin ku wane ne zai bi ni فأثره ko suka fifi da kai baki za su yi ba jirgin aljanu ko suka fifi da kai
فتبعه عبد sai abdullahi الله بن عمر dan masaudi ya yi shi قال عبد الله بن abdullahi dan عمر masaudi da wani annabi na bada labari ya ce ولم يحضر معه أحد من غيره ba ɗayan da ya halarta tare da annabi sai قال ya ce sai muka فانطلقنا sai muka tafi da ni da shi حتى إذا كنا بعلامة har da yanzu muka je wani maɗaukacin tudu na maka kan wani dutse دخل النبي شعبا sai manzo Allah ya shiga shi ban wani mukurdi قال له شعب الحديث ana cewa da shi mukurdin nan na hajjin shi ne ma'ana makabartan maka ta yanzu وحتى لي ni حتى kuma sai rana mun wani zane وأمرني أن ya أدعو umarce ni in zauna cikin su zanen da ya zana sirri ne sirri ne wajen Allah kashe kudumai kana sanar da su eh sirri ne abin da ya zana din kudumai suna sanin wannan sirri in mutum ya san shi ya yi ke zana wa kansa so daya har ya mutu gwamne da sharrin mutum wannan nan da ya mutu mutum ne to wani ko yake da ni لا تخرج ke dokar ka fitar da cikin wannan zane da na zana أتى أتى أود إليه har dai da da'o لا أود إليه hajji in dawo zuwa gare ka فانطلق shi kenan sai manzo Allah ya banna anan ya tafi إذا وصل إليه har da ya sadi zuwa ga aljami افتتح shi القرآن kenan yi mu da alƙur'ani فجعلت sai na haɗin ji Abdullahi dan Masaudi أراء أمثال sai النساء ina ganin kamar miciyoyi na zuwa suna sauka suna sansuliya zuwa ƙasa suna sauka وسمعت sai da لك dinga yin abgamci mai tsanani magana irin ta aljanu كاسف an har dai na ji tsoro duka annabin Allah har ma na dinga jin tsoron kada annabi wani abu ya same shi وغش له أسندة ko da ma'ul da dinga zo masa na aljami كثيرة masu yawa كانت بيني da suka tsare وبين tsakani na da shi ma ba na ganin sa kalam asma har dai ban ji murya ta saba ma ba na ji thumma to qadifu kuma bayan ya gama karatu sai suka haɗu yataqattahu suna yayyancewa kuma ga wannan yanki ya yanke yi ya yi nan wannan yanki ya yi nan wannan yanki ya yi nan haka suka haɗu sai ka ce yanki yanki na jirgi ne suna suna masu tafiya فخرج النبي منهم annabi ya kare daga karata musu karatun alkur'ani suka وعلى الفجر da ke tsoron alhujja فانطلق sai إليه annabi ya taho wajena sai ya ce da ni ai bacci فقلت sai na ce ni wallahi da ni bacci ba
لكني sai dai ni أمرت أن آتي إليك أمرت ni أن آتي إليك na nufin rubo wajen ka sanda nake yin mutum nan saboda ina tsoron ka kar wani abu ya zama ne ka sai sallallahu alaihi wasallam ya فقال صلى الله ce da shi لو خرجت da ka fita daga cikin zanen nan da na yi maka
لم آمن عليك da ban amince gare ka ba da wani abu ya same ka أن يتحدث da ban amince ba a ɗan aljanu ya wani ba a ɗan aljanu su suke ka shi ke nan su tafi da kai فأولئك جنة waɗanda kafin nan aljanun na fili na ne فقلت يا رسول sai su ya manzo Allah
سمعت na لك ji wani kaji janki mai tsanani sai su ya ce إن الجنة aljanu su ne suka kawo ƙara su kai hukuma gabana a cikin wani a cikin wani kasashe da aka kashe a tsakaninsu فتحاكموا sai su إليها kawo hukuncin wajena وقضيت بينهم nan gunji tsakaninsu da gaskiya وكان عدتها kalmiji zai wani wa wannan mai miji zai wani shi domin وكان عدة هؤلاء wato ƙididdigan waɗannan aljanu اثني عشر ألفا biyu goma sha biyu wani an rawaito da wani al'anar قال yake عند النبي صلى الله عليه وسلم yake da na ana yake wata ran na wajen annabi sallallahu alaihi wasallam وهو بذلك shi yana bayan gari a madina إذا قبل sai ko ga muna tare da annaba a bayan gari a madina sai ga wani tsoho ya taho الشيخ وكوه لا أخاذك yana dogara bisa sanda قال النبي sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da tsohon إن na هذا daga mata jini wannan wato murya ce ta aljani قال sai ko الشيخ tsohon ya ce أجل يا رب.
"Ni aljani ne ni ya mallala وقال له sai النبي annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi في أي الجن a cikin waɗanne aljanu kake kai sai قال ko yake إني ni ni ne حاولت الجن hamu ɗan ni mu ɗan laki sa ɗan iblisa iblis kakana ne na biyu Eh, قال له النبي sai annabi ya ce da shi كم كم أتى عليك من الإنس nawa nawa ne ya zo gare ka na daga rayuwa shekarar ka yawa nawa yawo فقال sai ku aljannin ya ce أكلت ai na fiye na fiye ran duniya du sai ka ɗan كنت حين قتل ai sanda sanda hali sanda aka kashe hali da ɗan annaba adam غلام sannan na ɗan yaro sannan في أواني ɗan she- ɗan shekaru فكنت أش- فكنت أشرب أسرع ana al'akari ko na zama na zama ushirihu daga jama shi na zama sannan ina kai ina tsinkaye wasu tudduna na kan wasu tudu ina tsinkaye tsinkaye a sannan wa sadul hama ina halautar mujiya a sannan وأجعله بين الأنام ina sanya shi tsakanin
وأجعله wa rushi da yi wa rushi da yi wa zalu muza a wa rushi ne na nan kisa kenan wa ya ga ya muza wa rushi wa zalu ya nan da wa zalu da wannan wannan galabi wa wa rushi وأجعله بين الأنام ina ina shune tsakanin mutane ina hana hana hada hada فقال النبي gaji da yi da ma hada kuma eh to قال النبي sai annabi ya ce حصل أمر a aikin na ta yawon mun da ko shune tsakanin mutane فقال sai so يا yake رسول ya الله manzo Allah دعني من الأسد banni daga zargin ka har ka zarge ni فإني من أمر ni ina daga cikin wanda ya imani da annabi nuhu aminci don wata gare وآتته shi nan na zargi nuhu في cikin دعوته addu'ar da ya yi ce alakar da duniya su ya kuka ya ba ni kuka ma وقال sai ya ce
والله wallahi إني لمن ni اليمين ina daga cikin wasu na nama وأعوذ بالله أن أكون ina neman tsari daga Allah an zama ina daga cikin wasu rage kansu lada وأتيت هودا ce na zo annabi hudu ma فآتته kuma na zarge shi دعوته cikin addu'a da ya aka halaka mutane فبكى kuma ya yi kuka ya ba ni kuka قال ya ce والله إني ni ma wallahi ina daga cikin masu na nama أعوذ بالله ina neman tsari da Allah da yanzu daga cikin masu rage kan zulala na gamu da annabi Ibrahim ma na imani da shi ni ma ni ina nan tsakanin sa da tsakanin ƙasa sanda aka jefa shi cikin majaujawan nan ina tare da shi a cikin wutar nan da aka jefa shi yayin da aka jefa shi ciki kuma na zama ana tare da jikansa Yusufu dan jikansa ko jikan jikansa yayin da aka jefa shi cikin rijiya ni na riga Yusuf zuwa cikin zuhuri zuwa zuhuri ya kuma in gaya maka in gaya maka ya Rasulullahi na gaba da Musa dan Imrana ma ina tare da Annabi Isa dan Maryama ma sai fa Annabi ya ce da sai ke da ni Annabi Isa ya ce da ni in ka gama da Muhammadu ya karanta masa ne zuwa daga wajena to shi ana yake na kallon manzo Allah yana rubuce da aljan ana yake sai ana yake ko ko annabi annabi alaihi salam sai yake aminci da wata gare ka ya kai hamu to menene bukatar ka ko ko aljan yake ni annabi Musa ya sanar da ni a saura Musa kuma ya sanar da ni da hira sai kuma zai ka sanar da ni alkurani ana yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi ya sanar da shi suratul waqiati ya sanar da shi amma ya ta sa'aluna ya sanar da shi illa shamsu kuwiran ya sanar da shi da ya yi kafiruna da suratul ikhlasi da gulaulai babu koyere ne ya tsakanin kusurfin nan da Allah wannan waƙi'a ta zuwar annabi da aljanu ta ki diddiga ne ba dai ba ku ɗaya ke ba ana wasta ɗaya da yankin su ya zama a zo da ɗan wani fita a ciki ɗaya kuma abdullahi ɗan masa'udi ne a cikin ta sai waƙi'ar kuma wannan ɗan maliki ne yake ciki kamar yanzu karatun alƙur'ani da aljanu shi ma ya ki diddiga ne na wasu na wasu ta duwa ɗaya أستاذ من أستاذ من الزاد كل
فلما هبروه قالوا أنفتوا لأن الذين تحلوا كرتين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن قالوا أي قال بعضهم بعد يهدي جبال الجوائز يسمى في أنفتوا في شوي أي أسبوك كسفوا ليرس ما يجي من وانا القرآن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين لأن أفكار القرآن أي فريد أفكار هي قراءتي لكرتين القرآن wannan sai yanzu in suka koma zuwa mutanen su munziri na suna masu gargaɗi kuma suka zama wato manzanni kuma mahauzi na ƙwaƙwahu suna tsoratar da mutanen su al'azaba azaba illa yin ne inda su imani ba wa kanu yahudan da can su da su yahuda ne su waɗannan aljanu wa kana su lamu hakika ga shi sun musulun da قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا نزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم in ka ji abin da aljanun suka faɗa ke nan suka koma wajen mutanen su bayan sun ji alƙur'ani suka ce ya gama na mutanen mu mu dai mun ji kitabun wani littafi ko alƙur'ani shine ƙur'ani da aka sauka mai bayan annabi Musa shi wannan ƙur'ani mai gaskata abin da ke gaban sa ne ai ya gaskata ai ta kaddama ko abin da ya gabace shi ta taura da kamar a taura wannan ƙur'ani da muka ji yana shiryawa irin haƙƙi zuwa gaskiya shine al-islamin musulunci wai za ta yi yana shiryawa zuwa ta farki mustaqimin madaidaici ya da yi ta farki musulunci يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب ya ce ya kama na suka dinga cewa ya mutanen mu ku amsa da iya Allah ne kiran Allah Muhammadan shi ne Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ku amsa masa idan imani zuwa yin imani da shi ku yi imani da annabi Muhammad ya zira Allah Allah ya gafarta gare ku daga wani abu daga cikin zunuban ku ai ba na haɓa abin zunubai li'anna min hal mazalima domin zalunci zalunci yana daga cikin ta wala tu buharu ita ko zalunci zalunci ba a gafarta ta illa bi da na sai ya sai da yaddan ma hutanta wajirkum Allah ya tsere da ku amintar da ku yin azabin daga azaba alimin ayin wularin a wasu wa radadi ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين Jiya suka ce wanda ko bai amsa ke kiran Allah ba shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba mai gudu wa Allah ne cikin kasa ma ai la yujidu Allah ba zai gani da Allah ba jin harabu da gudu minhu daga Allah zai mutu hu balle ya tsere masa wa laysa lahu ai laysa liman la min da'i wallahi wato babu zai ba auliya a maso yawa to ga wanda bai amsa da kiran Allah ba min dini ya illahi wani Allah ba da ansarun mataimaka yadhuruna anhu al'azab da za su iya azaba ga munansa ulaika huwa lannan alladhina lam yujibu wanda ba su amsa da kiran Allah din nan ba shi dalalin a cikin wata suke mumina bayyana wanda yake mabayani zahirin zahiri أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى yanzu a wani rau alamin alamu ba shi sani bane ai mun kirji masu masu sun tashin alkiyama ba san cewa Allah wanda ya halitta su mai da kashe bai gari ya da halitta su ba kuma ai nan la ajiz bai gari ya hu bugare su bai gari ya gaban halitta ba kadirin ba san mai iko bai kawai inda shine labarin Allah walidatu ba an ga labari shi da annal kalamu da mun zancan shi ko wata alaihi sallahu alaihi kadir a cikin uwa alaihi sallahu alaihi kadir ne za ka sa ba wato ba san mai iko bane ba sai ai wata tu بل in haka ne huwa kadir shi ne iko ne ala iyaye da wata musu na ai wata tu إنه على كل شيء قدير ubangiji ne iko ne wata kowane abu ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بل يا ربنا a mutum ne da za a wajen da wanda suka samu ta musa wuta da yanzu Allah mu shine musu azaba da hada wuta ya qala lahum a ce da su alaysa hadha ta'zibu shin wannan azaba bai zo min haƙi gaskiya bane kan su ce bala gaskiya ne rabbi na mai rage da ubangiji mu
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون wata ubangiji ce ku da na azaba da kuma mun kawo rikin gu فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ya ku ya rasulullahi ala ala ala azaba mutum su ta mutananka kamar yadda wani azumi suke haƙuri daga cikin manzanni ai zai su ba ta mu ta tabbata wa sauran da abin yana shirya da su sanar shi sanar shi yana rusul daga manzanni kamar daga gaban gabanka wata kuma za a zama kai ma ka ka zama abincin tabbata wa min din nan mun bayani ta bayani shi duk kullum dukkan manzanni da azumi ba mu ta tabbata ne waje da aka ce min yi tauri da suka yi shi fa zai min mu adam adam ba daga cikin wani azumi da kauri ta ala wa lam da jibo da hu azuman wala yi musu shi ma ba da cikin su da kauri ta ala wa la ta kai na sahi da hu wala tusajil kai ke yin gawa nan ma ai ka musu ga mutanen ka kuka da mutanen da zuwa da azabu da azaba ne mu gare su shi la ka ce ka annahu sai ka ce wallahi Allah bajira ya kosa ne yin da gare su fa habba da zuwa da azabi su su ka azaba ne mu gare su ko ne da ka umarce su da saboda da habibi wa tarkin istijali da bayan neman gaggawa ne azabu ga zuwan ga zuwan azaba fa innahu shi azaban nazilu bihi da tukani ga su da muhalata ba matawa فأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهير wato kai ka ce su ranar wato kai ka ce su kafirai ranar da za su dawo da aka musu alkawari ne raza wani azaban nan fil akhirati a cikin lahira lidunihi saboda tsawon su wato nan yana su kai ka ce su zauna wani duniya a duniya shi zarihim a cikin wajen su sai sa'a guda ɗaya ne daga rana hazin qur'ani wannan qur'ani mana tablihu isarwa ne min Allah daga Allah ya yi ku zuwa gare ku هل يهلك إلا القوم fa'adilun ai la yuhlaku istifhami ne ma'anar su kuma wato ma'anar su wani na bayi la yuhlaku ba kowa ke halakarwa ba inda rubutu da azabi yayin ganin azaba ko mutane waɗanda suke masu gani ana kafiru na kafirai بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم kaga wanda suka kafin tsarin halin makasa daga mutanen makka wasu duba irin mutu ta tsare wani su kuma gaban hanyar Allah ai da imani shi ne imani a zanna ji ma'ana a hamada Allah ya bata amalahum ayyukan da suka yi duka sai da amu da amu kamar siyar da abinci ya sunatul arham da sabin da zumunta fala ya rana da hafin akhirati sawaban ba za su ga sakamako gare ta a gidan lahira ba wai su zauna za a saka musu biya da idan duniya na duniya ni fadal bi daga hannun Allah ta'ala والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
والحمد لله كفر عنهم سيئاتهم
wasu labarin أحبانهم wannan da suke imani ya yara faru kenan mutanen mutanen madina kenan wani ruhun da wani su suka aikata aiki da kware suka yi imani da abin da aka saukar musu muhammadu shi ne alkur'ani sallallahu alaihi wasallam shi ne ko wanda yake gaskiya daga ubangiji to wannan ubangiji ya su tafi wa to dai hukunsu ne su ai gabar lahum ya gafarta musu ya kyau su kuma ba lahum ai halahum halusu bala ya asu lahu ba za su faɗe shi ba
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ربهم ذلك أي إذلال الأعوال وسد أيك النوع وتكفير وتكفير السيئات وتلكم كيما تريهم أنه تكفير أشهدهن لذلك أن الذين كفروا يسوء إن شاء الله كفرت ثم بعده إلا الشيطان الجناني da kuma cewa wanda suka yi imani sun bi gaskiya da shine alqur'ani qur'ani ne da biyu daga ubangijin su كذلك يضرب الله للناس أمثالهم an fi da zalikar bayani irin wannan bayani haka Allah yake saba musalce musalce mutane ga mutane ayyuka yin yake bayyana a halahum halayensu farkani da zahiri yi horo da wani a bata aikinsa wani mummuni kuwa ya zuhuru a zafar ta zalalu hutun jinjirin za فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب Babbar riga su mumine daga yau idan sun gaba waɗanda kun gaba da waɗanda suka kafirta ta barba riga bi ai ikin ruwan riga ba ku da su a namana ku da su yanzu mazanin manzari ne mazanin mazari ne wani lahiru daga lafazi da shi ne da shi ne sa ai hamdari ne ku da shi riga ba mu ya yanzu ai ku su ruhu su zage su wa jira an yi ibara da barba riga ba da dukkan ya yi da an riga ba da mun galibi da kasan cikin kisa an yi ku da yi ma da barba riga da barba da kabaci da sauran wuyane حتى إذا سفهمتموهم فشدوا الوثاق har dai an da kuka yawa da kisa a cikin su ai a kafar sun ji yi da kasala har an da kuka yawa da kisa a cikin su ku shidu ai an fiku anhum wato ko ku rike ku yi kogare su wa aka wa aka ruhun ku yi ku yi ku yi ba su wasu duku kuna ta alawasa ga ɗauri ai wani zuku yi da farashi da abin da ake ɗaura rigatattu da yi فإما من بعد وإما فداء حتى تبع الحرب أوزارها amma ku yi baiwa baiwa ba da bayan wato tsanin ta ɗaure nan bayan kun mallaka kuma ku yi wa duka mallaka din baiwa wazirin mazali ne wazirin mazali ne yana nazarin daga lafazi ne shi da fi yansa ai ta mun nuna alaihim ku yi baiwa ga wasu ji da laƙihin da suke su kawai yin yau shi ba da komai ba ku ce kun yanta su kuru wai ma shi da ai wai ma an tufa dole ne ma ku karɓi fansa a wajen su imanin da dukiya au a sarafo da wasu ne da su musulmi da musulmi hatta da yawan harbi har da yaji ya yi hannu hawa abu ta yaji ta ajiye a zara haya ta kala hana waye da wayenta shi suna salami na makami wa mai yi da waninta da yin sunar kufar shi ne tare da musulunta a wani kunu ko su shiga da da hadu suna alkawari wato musulmi wa hadu yi wannan gaya sun gaya ke nan da likatan da kisa wal asali da riba cewa wani kawai kuma ta tara alharba wa zara hawa ta ila yawon rikiya wuce kenan na sai alkiyama ta zo sannan yaki tsakanin musulmi da kafin za a ajiye kayan yaki yau yake na rai har zai da zai gari eh mu ba su na su namu na ba yau ذلك amur mutu ne mukaddar labarin mutu ne mukaddari ai al'amur fi mu nazari a cikin su ma su kira abin da aka ambata ولو يشاء الله لم لم كفر منهم da dai Allah ya so da ya nemi da ya so baki da ya ke muku da gare su sai kitabin ba da yaki ba ولكن ليبلو بعضكم ببعض kan sai da ubangiji amarku ya umarce ku bihi da yaki domin yarmi ba ku wato da ma'ari yin daga cikin su sai kitabin da cikin yaki ko shi ruwan ku tuna mun ko wanda aka ce daga cikin ku zuwa irin jannati zuwa ga aljanna wani mun wanda aka ce daga cikin ku kuma ya zama irin nari zuwa wajen والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم wanda kuma suka yaki cikin lafi da addinin Allah wani kira ta a cikin wata kira a ma kuci duk wato al'ayatu wannan aya na gaba ta sosai yau ba hudu ranar yakin uhudu wa karfin sha'adun musulmi ne da kasar kisa ne ya watsu a cikin musulmi wani gara hatu da raunuka to Allah ya ce wanda aka yaƙe su din na wasu cikin cikin ɗauka addinin Allah falan yi rulla lan yi hulida Allah ba zai ɓata amaluhum ayyukansu ba سيهديهم ويصلح بالهم hakika ubangiji zai shirye da su cikin duniya wal akhirah ta cikin duniya da lahira zai shirye da su ina ma yan fahimu mai zuwa ga abin da zai amfane su sannan ya gyara ba na huma ya na huma halin su cikin ma cikin duniya da lahira kuma shi duniya abin da ke cikin duniya nan hali wannan mai kusa ga wanda ba a kashe shi ne ba wuri yiwu an nan na ɗan da su ne ko biyu kusuru cikin kusuru ta gani wannan jayarwa ويدخلهم الجنة arrafaha lahum ya shigar da su aljanna kuma arrafaha allu min hadi bayyana aljanna lahum gare shi sai haka duna su shiri ila wa zakirin zuwa wa gare su ma da aljanna ko an yi aljanna gidan sa na aljanna ba sai ake da yamin gidan ka ba sai ko ya san gidan sa da shiga gidan aljanna a ji abu da ke sanin gidan sa na duniya ya tafi ya kafa ta yaji ruwa a ya fi ganin tsanin sanin gidan sa na aljanna da wannan na duniya wa wa zuwaju sai zuwa zakirin zuwa gidan da yusuf na hada ga aljanna wa zuwaju da matan kunsu وهذا هو دولة مسلمين الاستدلال بعد كثير وابا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ya kuma yanzu da wata imani idan kun taimaki Allah ai dinin hu addinin Allah wa rasuluhu ku taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake ku ala addini ku musa addini ku sannan ya tabbatar da digarigan ku ai sannan ku ya tabbatar da ku hilma asbimu da rage cikin bayan yaki كثرة الملامة ممكن أن مبتدأ يخبره لأبواب ساعته sun halaka ya duba zai yi ta sallahu sun halaka ai halakan halaka ta tabbata gare su kai mutan da ta zama min Allah daga Allah sannan kuma a zalla amalahu wato kuma aikin su ya